أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسالوها أولنا مسلاتي ميتان albarka don ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam wallafa wa imam abdulghaniyu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba mun tsaya a babi ko littafi wanda yake mana bayani akan azumi kuma wannan shine darasin mu na 45 a cikin wannan littafi mai albarka muna 24 ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina mun tsaya karkashin hadisi na 186 wala yake cewa ana aisha ta radiyallahu anha qalat kana kana yakunu alayya siyamu min ramadan fama astati'u an aqdi illa fi sha'ban wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi kitabus sawm babun mata ya kazi ƙaza'u ramadan babi wanda yake bayani akan yaushe ne ya kamata mutum ya rama azumin da yake kan shi na watan ramadan wanda ya sha ai kan manta ubangiji ya ba mu dama fa'iddatu min ayyamin ukhra idan mutum ya kasance wa man kana minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayyamin ukhar wanda ya samu kanshi a cikin rashin lafiya ko kuma ya samu kanshi a cikin bulaguro to an bashi damar ya sha azumin nan har zuwa wani lokaci sai ya zo ya ramu ya rama wannan azumin shi ne nan imamu bukari ya yi babi yake cewa to yaushe ne ya kamata mutum ya rama wannan azumin idan muka diba juz'i na uku shahi na 35 hadisi mai lamba ta 1950 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabu siyam babu qada'i ramadan fi sha'ban babu wanda yake bayani akan rama azumin da aka sha na watan ramadan a cikin watan sha'ban watan sha'ban kuma shine wata wanda yake gaki da watan ramadan kenan shekara ta sake kewawa abin da ya rage illa kwanaki a wannan lokacin an ba mutum damar ya rama azumin da ya sha na wancan ramadan ya juzi na uku shahi na 154 hadisi mai lamba ta 1146 hadisi ne wanda aka samu shi daga aisha yarda allah shi tabbata a gare ta take cewa kana ya kunu alayyar siyamun min ramadan ya kasance da kwai azumin watan ramadan a kaina fama astati'u an aqdi illa fi sha'ban banna iyawa rama wannan azumin a tsawon shekarar nan sai watan sha'ban sai ya zo ya shiga sannan rama wannan azumin amma dai ita Aisha rashin rama rashin rama azumin ta tana yin shi ne da uzuri ba wai haka kurum ba dan daga dama ba in kiramawa a zo a yi watan shawwal ko a yi zulqaida a yi zulhijja a zo a shiga sabuwar shekara muharram safar rabiu aw rabiu sani jimada awwal jimada sani rajab duka ina nan zamne kurum ba tare da wani uzuri ba in kirama wannan azumin aisha nan bayanin da ta yi tana bayani ne akan a'a tana da uzuri shi sanya uzurin nan ya hana ta tarama shi a wannan kwanai a wannan watannin wanda bayan an bayan bayan watanni wanda suka wuta bayan ramadan yace har sai watan sha'aban ya shigo sannan tarama wannan azumin kina idan muka bibi hadisin zamu gani da kwai halaccin rama rama azumin da aka sha na watan ramadan zuwa ga watan sha'ban kenan he shekara ta zagayo ba yan kwanaki ga watan ramadan a rama shi wannan da kai halacci akan haka amma dai ya kasance da kai uzuri akan haka kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana karantar da mu ana so mutum ya rama azumin shi kamun watan sha'ban ya zo kamar yadda aisha ta bayyana take cewa a'a ita bata batta iyawa ne ta rama saboda wani uzuri da ya gitto mata shi sanya bata azumci ba wannan watan ba wannan azumin mukan wanda ta sha na watan ramadana kuma idan muka diba muna iya ganewa ƙarƙashin hadisin lalle ana so mutum ya jinkirta ya gaggauta rama azumin shi kamar yadda idan ya kasance da uzuri ana so mutum ya yi gaggawa ya jinkirta shi har zuwa watan sha'banan sai denan da kwai matsala wadda idan muka diba zan mu gani idan mutum ya kasance bai rama ba watan sha'ban ya zo ya huce gashi nan wani azumin rawo azumin wani wani ramadan din ya shigo ko ba a rama wancan azumin ba wanda aka sha ba wannan ya hukuncin shi yake kan wannan mas'ala idan muka riba dan mu gani malamai sun sun sun ƙara wa juna sani wayan sun tai suke cewa a'a idan ya kasance da uzuri ne uzurin nan bai ba shi dama har sha'aban ya zo shekara ta kewayo bai samu ba damar ya rama wannan azumin ba wannan uzurin nashi ana iya amsar shi ana iya ce mai to ka tahi wannan uzurin ya cece ka ba ka samu zunubi ba amma dai bayan ramadan in wannan na shekara ta kewayo ka yi kokari ka rama azumin watan wancan ramadan in da ya wuce kenan wannan mazhabi faɗa ta farko kenan malamai sun tafi kuma sun yi ittifaki akan haka idan dai ya kasance babu wani uzuri da uzuri ne da uzuri mutum ya gaza rama azumin nan tsawon shekara guda kenan za a bashi wannan uzurin nashi zai cece shi ba aya babu zunubi a kan shi kuma zai rama wannan azumin da yake kan shi kenan ba aya hebe ba amma dai idan ya kasance babu wani uzuri ne kurin mutum haka ya sha azumi ko bulaguro ko rashin lafiya shekara ta kewayo ana ce mai wane sha'aban wa ya kamawa sauran wata guda kai kokari ka rama azumin kanka yayi kunna ko shi ya kyale kuma yana iyawa ya rama wannan azumin malamai sun ta suke cewa idan ya kasance ya aikata haka yana iyawa bai rama ba hakika zunubi zai tabbata a kan shi kuma wajibin shi ne sai ya rama azumin sai dai nan malamai sabanin da suka yi akan wannan matsalar shin idan ya zo ramawa zai ciyar ko kuma kurma azumin kadai zai rama nan idan muka dauka zan mu gani imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal sun tafi akan a'a zai rama azumin da kai zunubi akan shi kuma zai rama azumin kuma duk azumin da zai azumta sai ya ciyar da miskini adadin kwa da zai ciyar da miskini shi shine sa'i guda da rabi kamar mu dauka mu ce kilo guda da rabi shi zai ciyar a kowane yini idan ya azumci wannan azumin na ramuwa zai ciyar da miskini guda wannan fada ce ta Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal kuma sun kawo sun kawo sun kawo magana su ne akan abin da suka samu daga Abi Huraira da Ibn Abbas saboda sun yi fatawa akan duk wanda ya ci ya sha azumi bai rama shi ba hawan azumi ya tarro shi lokacin da zai rama sai ya rama wannan azumin kuma ya ciyar da miskini a kowane yinin shi na azumi suka kawo hujja akan wannan sai dai fada ta biyu shine imam abu hanifa ya tayi akan a'a idan mutum idan ya samu kanshi a wannan yanayin yana da damar ya rama azumi bai rama ba hawan azumi ya zai riske shi abinda zai yi kurum zai samu zunubi na ƙin rama azumin shi a wannan tsawon shekarar wannan sai dai kuma zai rama azumin shi ba tare da ya ciyar da miskini ba kuma sun ya kawo hujja akan ayar da take mana bayani akan fa'iddatun min ayyamin ukhra yake cewa ai ubangiji da ya tashi bayani bai ce ba ai a'a idan mutum idan ya sha ya ciyar ya ga hukuncin shi ya rama azumi kuma ya ciyar yace a'a fa'iddatun min ayyamin ukhra kurum zai samu an su kwanaki ne ya rama wannan azumi babu wani sharadi na ciyarwa a cikin wannan tafiyar shi ne suka kawo hasiri ya imamu abu hanifa ya kawo hujja da wannan aya kuma idan muka riba imamu bukhari shi ma ya tafi akan wannan kasancewar shi ma da yi babin shi ya kawo dalili ya ce a'a walam yazkurullaha walam yazkurullaha al-i'dam yake cewa ai ubangiji lokacin da ya ce a'a rama azumi bai ce ba a ciyar ba kenan abinda zan mutai akan shi kurum ramawa za a yi sai dai mutum da kwai zunubi akan shi haka idan muka diba daga cikin malamai wanda suka shuɗe na nan kwanaki da kwai usaimin ya je akan wannan fatawa ya je akan a'a idan muka diba su sahabbai da suka yi fatawa akan haka abu huraira da ibn abbas da suka yi fatawa akan a'a idan mutum ya wani azumi ya riske shi bai rama wannan azumin ba zai ciyar ya rama wannan azumin a kowane yini da zai azumta ya ciyar ciyar da miskini daya su yake cewa idan muka diba zan mu gani ai wannan dalilin da suka kafa su wannan malaman su su wannan sahaba Abu Huraira da Ibn Abbas ya saba ma abinda alkur'ani ya zo da shi alkur'ani ya zo yana bayani yana cewa fa'iddatu min ayyamin ukhra to mun koma cikin alkur'ani ba mu gani ba inda aka ce ba a ciyar ba kuma a rama azumi sannan a ciyar kenan zamu ne da magana su kauye daya saboda wannan ta saba ma abinda zahirin da alkur'ani ya zo da shi kenan nan hukunci abin da yake shine duk wanda ya samu kanshi a wannan azumin ya sha azumi bai samu ba damar bai rama shi ba hawan azumi ya riske shi abin da yake kanshi shine da kun zunubin kin rama azumi a wannan damar da aka baka na tsawon shekarar nan sai dai zan yi kokarin ka rama wannan azumin kun azumin naka amma dai idan ya kasance da uzuri barka da wani laifi kuma bayan watan ramadanin wannan da zai shiga zaka yi kokari ka rama su wallahu ta'ala a'lam ina fata an gane masala wallahu a'lam sai hadisi na gaba bala yake cewa alhadisu sabi' wa samanun ba'da al-mi'a hadisi na 187 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النظر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل وأن حديث إمام البخاري يهتر رشي أتكي إن كانت تلتاه شيء أتكي كتاب السيام باب من مات وعليه سوم باب وان بيزو أكن دوان ديموت أما دي دقوي أزمي أكن شيء ya sha azumin watan ramadan to menene ya kamata menene hukuncin shi juz'i na uku hadisi shahi na 30 35 hadisi mai lamba ta 1952 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabus sawm babu qada'i siyam 'ala al-mayyit babu wanda yake bayani akan rama ma mamaci azumin da yake kan shi juz'i na uku shahi na 155 hadisi mai lamba ta 1147 hadisi ne wanda aka samo shi daga Aisha uwar mummunai yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace man mata duk wanda ya mutu wa alaihi siyamu kuma da kwai azumin muka akan shi ya sha azumin muka ai mun sani idan mutum misali mutum da ya kwanta a watan Ramadan sai yana kwance ya sha azumin sati guda bayan satin Allah ya mai cikawa bai azumci wannan azumin ba ai da kwai bashin azumin sati guda akan shi to wane ne zai rama mai wannan azumin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sama anhu waliyuhu waliyan shi su za su rama mai wannan azuma maci ya gadon shi wanda idan ya mutu wanda suke da inci idan sun zo za a ba su gadon shi su za su yi kokarin su rama mai wannan azumin da yake kan shi yake cewa wa akhrajahu abu dawud wa qala wannan hadisin kwatan kwatin shi abu dawud ya hutar da shi yake cewa hada fi nazari khassa yake cewa wannan raguwar da za a yi wa mamaci ya keɓanta ne da azumin addawa mutum ne ya yi alkawari ya ce wa ubangiji idan na samu lahiya ko kuma zan yi wa ubangiji azumi guda uku zan azumci azumi guda uku wannan to wajibi ne sai an rama bi wannan wa huwa qawlu ahmad bin hanbal kuma wannan hada hada ce ta imamu ahmad bin hanbal na idan muka riba da zan mu gani wannan azumin da yake kan shi ai bashi ne shi kuma bashi shi ya yi cancanta kamar yadda can baya kitabun zakatu muka yi bayani muka ce idan mamaci idan ya mutu farkon abin da za a hutar mai shi shi ne za a hutar da abin da zai shirya shi a kai shi gidan gaskiya sannan kuma za a zo a hutar da bashin shi wanda yake bashi sukan da suke kan shi farko shi ne bashin da yake bashin da yake tsankanin shi da shi da ubangiji sannan basu sukan da yake tsankanin shi da shi da mamata kina idan muka diba hadisin zama gani zahiran hadisin yana nuna mana wajibcin biya wa mamaci bashin da yake kan shi na azumi sawa'un ya kasance wannan bashin addawal ne yayi yayi alƙawari ne zai yi wa ubangiji wa azumuka ko kuma ya kasance azumi ne azumin watan ramadan ne ko kuma dukkan wani nau'i ne na daga azumi azumi wanda ya lazumce shi bai rama ba hakika wannan in shi waliyan shi su za su rama mai wannan azumin kamar yadda idan muka ɗauka ya saba ma abinda shi abu dawud ya zo da shi akan a'a wannan abin ya banta ne da azumin addawal sai dai idan muka ɗauki zahirin hadisi zahirin hadisi yana mana bayani ne akan dukkan wani nau'i na azumi wanda ya rataye akan mamaci wanda ya kasance wajibi ne akan mamaci kuma idan muka diba hadisin zan gani waɗanda suka cancanta su rama ma wannan mamacin azumin su su ne waliyan shi waliyan shi su su ne wanda za su ci gadon shi amma dai idan ya kasance koda wanda bai ci gadon shi ba wani dan uwan shi wani ko daga nesa wanda baya da incin ya ci gadon shi yace a wani azumin da ake bin shi na dauke ne hakika yayi amma dai mafi cancanta sarawa mi azumin nan su sune waliyan shi kamar yadda idan muka riba zan mu gani da kai matsalar da malamai suka suka suka ƙara wa juna sani akan ta suka rabuka suka suka suka huta akan magana guda uku ɗaya suka ce a'a idan ya kasance mutum ne ya mutu kuma da kai azumi akan shi suke cewa magana ta farko shi shine babu wanda ba a rama mai wannan azumin ba sawa'un ya kasance azumin azumin addawal ne ko kuma azumi ne irin kowane azumi azumi ne wanda ya wajaba akan shi kamar azumin watan ramadan wannan idan muka dauka don mu gani imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i a cikin mazhabin shi a cikin mazhabin shi wanda yake garin misra ya tahi akan suka tahi akan haka magana ta biyu sun tafi a kan a'a za a rama mai azumin shi idan ya kasance azumin addawala ne amma dai azumi wanda yake wajibi a kan shi ba sai an rama mai ba wannan mazhabin imamu ahmad bin hanbal da abi ubaid da allais da ishaq da wa'ansu wanda suka tafi da wa'ansu wanda da wa'ansu kamar su ibn al-qayyim al-jawziyya magana ta uku shi shine za a rama mai azumin shi sawa'un azumin addawal ne ko kuma azumi ne wanda yake na ramadan wanda da ya sha da kwai shi a kan shi kuma wannan magana ce ta sau da wa'ansu daga cikin malaman hadisi da ibn hazm da wa'ansu daga cikin malamai kamar mazhabin imamu shafi'i a al-qadima kuma sun kawo hujja da hadisai wanda suke tabbatar mana da haka suka ta yi akan a'a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi hadisan Abdullahi bin Abbas yake cewa wani mutum da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle ma'aihiyar shi ta mutu kuma da kwai azumin watan Ramadan a kanta shin za ya rama mata wannan azumin ko ba ya rama mata ba a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka kaddara da ma'aihiyarka da kwai bashi a kanta shin za ka biya mata ko ba ka biya mata ba yake cewa ai za a biya mata wannan bashin yake cewa to haƙƙin ubangiji shi shine mafi cancanta da a biya shi a wannan hadisin sai ga hujja suke cewa kowane azumi kowane irin nau'i na azumi idan ya kasance addawal ne ko kuma azumin watan ramadan ne ya sha akan shi hakika wajibi ne a rama ne su kuma wanda suka tahi akan yawan mazhabin imam malik da shafi'i da mazhabin imam shafi'i a cikin a fil jadid da suka tahi akan a'a idan ya kasance suka kawo hujja da wadan ubangiji subhanahu wata'ala inda yake cewa alaysa lil insani illa ma sa'a ai dukkan abin da mutum zai yi akan abin da za a hukunta shi ne akan abin da ya aiwatar kenan wannan azumin ya sauka akan shi babu wani wanda isa ya rama mai wannan azumin kuma da hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa manzo Allah yake cewa la yusalli ahadin an ahadin wani baya iya ma wani sallah ba ko ma bayan shi wala yusum ahadun an ahadin wani baya iya ma wani azumi ba sai ka hujja da wannan hadisin suke cewa a'a ai idan muka diba zan mu gani wannan hadisin suna nuna mana lalle babu damar wani yayi wa wani wannan bautar sawa'ul sallah ko kuma azumi kenan idan mutum ya sha kenan wannan hukuncin shi a wurin ubangijin shi amma dai faɗa mafi inganci shi shine walalle duk wanda ya mutu da kai azumi a kan shi sawa'un azumin addawan ne ko kuma azumin watan ramadan ne ya sha su bai rama ba hakika waliyan shi wanda za su ci gadon shi su suke da haƙƙin su rama mai wannan azumin wallahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 188 مالك سوى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله inna ummi matat wa alaiha sawm shahrayn afa aqdihi anha faqala law kana ala ummika dayn akunta qadiyahu anha qala na'am qala fa daynullahi ahaqqu an yuqda وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقديتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك wannan hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu sawm babu mamata wa alaihi sawmun babu wanda yake bayani mutumin da ya rasu kuma da kai azumi akan shi juz'i na uku shahi na 35 hadisi mai lamba ta 1953 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu qada'i siyami ala al-maut babu wanda yake bayani akan rama azumi game da mamaci juz'i na uku shahi na 155 hadisi mai lamba ta 1148 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wurin manzon Allah wurin annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa qala sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat lalle ma'aikiyata ta rasu wa alaiha sawmu shahrin kuma da kwai azumin watan ramadan a kanta cin azumin watan ramadan 29 ko 30 ya tabbata a kanta a fa'aƙadihi anha shin zai iya rama mata wannan azumin da yake kanta ko kuma ba na iya rama mata ba faƙala sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce laukana ala ummika dainu ka kaddara da ma'aikiyanka da kwai bashi a kanta ta amshi kayan wani ko kuma ta amshi dukiyar wani da kwai bashin dukiya ko wani abu makamancin haka a kanta a kun ta qadiyahu anha shin zaka yi zaka biya mata wannan bashin ko baka biya mata ba ai shi kuma ya sani lalle bashi wani abu ne wanda yake zimman mamaci wajibi ne sai an biya me yake cewa na'am eh manzon Allah zan biya mata wannan bashin qala sai manzo Allah yake cewa fa dainullahi ahqqu an yuqda ai bashin da yake kan wannan ma'ahiyar taka bashin bashin ubangiji yace ai shine mafi cancanta a biya mata game da kan game da bashin da yake kanka da mutane kenan idan idan zaka iya biya mata bashin da da yake tsankaninta da mutane kenan bashin da yake tsankaninta da ubangiji shine mafi cancanta da a biya mata wannan riwaya ta farko riwaya ta biyu ita ma daga abdullahi bin abbas yake cewa ja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama wata mace ta zo wurin annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi riwaya ta farko namiji ne yazo riwaya ta biyu kuma mace ce ta zo kuma wannan duka waƙi'a ta ta tabbatu wancan namijin ne yazo ya tambaya irin tambayar wannan mace kuma nan ma macen ce ta zo ta yi tambaya irin wannan tambayar da namijin nan yayi a wurin manzo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan matar take cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah inda ummi matat lalle ma'aihiyata Allah ya mata cikawa wa alaiha saumu nazari wannan ma'aihiyatawa da kwai azumin addawal a kanta ta yi alkawali zata yi wa ubangiji azumi kenan da kwai wannan azumin a kanta take cewa a fa'asumu an ha shin zai iya mata wannan azumin da ta yi addawar zata yi wa ubangiji ƙala sai manzan Allah yake cewa a fara'aiti shin ki diba ki gani laukana ala ummiki daimon da a ce ma'aikiyarki da kwai bashi a kanta faƙadaitihi sai kika biya mata wannan bashin da yake kanta a kana yi addi zalika anha shin wannan bashin da kika biya mata shin zai isar mata ko ba ya isar mata ba ya isar mata ko bai isar mata ba qalat na'am sai ta ce eh idan na biya mata wannan bashin lalle bashin ya isar mata hakika an yahi mata wannan bashin da yake kanta qala sai manzo Allah yake ce mata fasumi an ummiki to dan haka ta yi wa ma'ayyanki azumin da yake kanta wanda ta yi na addawa kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ana rama azumin watan Ramadan kuma haka ana rama azumin addawal kamar yadda namijin nan da yazo aka yace mai ya tahiya rama ma ma'aihiyar shi azumin da yake kanta haka ita ma wannan matar da tazo aka ce mata ta yi ta ramawa ma'aihiyar ta azumin addawal inda ta dauka za ta yi wa ubangiji kenan idan muka diba hadisin abubuwan da zan mu iya ɗauka a ƙarƙashin wannan hadisin lalle riwaya ta farko tana tabbatar mana lalle da kwai wajabcin rama mamaci azumi sawa'un azumin ya kasance na addisa afwan lalle da kwai wajabcin rama ma mamaci azumin watan ramadan idan ya kasance ya sha shi da kwai shi akan shi riwaya ta biyu tana tabbatar mana lalle da kwai wajabcin rama mamaci azumin addawar idan yayi addawar kuma Allah mai cikawa bai zartar da haka ba kenan idan muka riba don magani lalle muna iya kawo hujja da wannan hadisin lalle haƙƙin da yake ba haƙƙin da yake kan bawa sawa'un haƙƙi ne na ubangiji ko kuma haƙƙi wanda yake yake yake na mutum lalle wajibi ne a cika shi lokacin da Allah ya yi wa mutum rasuwa kamar yadda muka gani manzo Allah ya yi kiyasi akan abubuwa guda biyu akan idan ya kasance bashi ne tsankanin mutum da mutum ko kuma bashi wanda yake tsankanin ubangijin shi da ɗan adam kuma idan muka diba don magani lalle bashin da yake kan bawa na ubangiji shi ya yi cancanta a biya akan lokacin da aka samu lokacin da mamaci ya rasu aka samu bashi na mutane da bashi na wurin ubangiji kenan wanne zan mu yi faddalawa shine bashin da yake wurin ubangiji shi zan mu gabatar akan bashi wanda yake wurin akan bashin da yake tsakanin dan adam da shi da dan uwan shi dan adam ki duk da kasancewa mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani akan ta amma dai mafi fada mafi rinjaye lalle ana zartar da bashi da yake tsakanin dan adam da dan adam saboda bashin da yake tsakanin dan adam da dan adam yana iya hana mamaci kwanciyar kabari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an kawo gawa yana cewa shin da kai bashi akan ta idan da kai bashi akan ta yana cewa to shi baya mata sallah ba har sai an biya wannan bashin yana umartar ɗaya daga cikin sahabbai sai su mata sallah dai idan ya kasance wani daga cikin sahabbai ya ce ya dauki bashin nan ya dauke min yara ta yi akan shi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga gaba yayi wa wannan gawar sallah sai hadisi na gaba hadisi na 189 yake cewa an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhura wannan hadisin imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin kitabus sawm babu ta'jilul iftar babu wanda yake mana bayani akan gaggauta buɗe baki lokacin da lokacin da ya kai a sharuwa juz'i na uku shahi na 36 hadisi mai lamba ta 1957 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu siyam babu fadlus suhuri babu wanda yake mana bayani akan fadalan yin sahur juz'i na uku shahi na 131 hadisi mai lamba ta 1098 hadisi ne wanda aka samu shi daga sahal bin sa'ad as الساعدي بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري المدني shine wanda ake kiran shi da as-sa'idi yana cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ahe shi kamun hijira da shekara biyar kamun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga Makka zuwa Madina da shekara biyar aka ahi Sahal bin Sa'ad as-sa'idi kuma shine na ƙarshe wanda ya mutu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina lokacin nan sahabai suna cewa ya kusanto shekara 100 sannan ya rasu idan muka riba ya mutu a shekara ta 88 a wata riwaya ta 91 kasancewar an samu sabani duk da kasancewar malamai suna da sabani sosai akan mutuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai an yi ittifaki shine karshen sahabi wanda ya mutu a garin Madina daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka riba siyarwa alamin nubala juz'i na uku shahi na 422 zama gani ya kawo cikakken bayani akan wane ne sahal bin sa'ad bin sa'idi haka tarihul islam shi ma juz'i na biyu shahi na 1112 shi ma ya kawo bayani akan wane ne sahal bin sa'ad bin sa'idi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace la yazalu nasu bi khairi mutane ba sa gushe ba ba za su gushe ba a cikin alheri ba ma'ajjalul fitir matuka suna gaggauta yin buɗe baki wa akhar suhur kuma suna jinkirta yin sahur idan muka diba hadisin zamu gani yana mana bayani akan mustahabbancin gaggauta a buɗe baki don lokacin da muka tabbatar a rana ta rana ta hada ko kuma darganinmu ne ko kuma da faɗa wani mutum ne wanda muka yarda da shi ya zo ya ce mana a kai rana ta hada ko kuma idan mun yarda da irin lokutan da ake ba mu amantar in mun yarda da shi muna iyawa lokacin daga an ce lokaci ya shiga mu gaggauta mu buɗe bakinmu kuma lalle idan muka diba gaggauta buɗe baki dalili ne akan akan akan samun wani alheri kuma haka kawar da lokacin da muka jinkirta sahur shi ma dalili ne akan wannan samun wannan alherin kuma wannan alherin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin shi ya nuna mana shi shi shine bibiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar abinda aka umarce mu shine dama mu bibi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan jinkirtawa saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi kuma gaggauta da bakin namu da jinkirta yin sahur in mu bibiyar sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma bibiyar bibiyar sunnan shi da kai alkhairi a ciki kuma idan muka diba zan mu gani wannan saba ma wa'ansu mutane ne wanda suke bara gurbi a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne yan shi'a saboda idan su ba sa ba sa ba sa kokarin su su su bude baki a lokacin da rana ta fada suna jinkirtawa har zuwa wani lokaci sannan su bude bakin su haka idan muka diba yahudawa su ma sun kasance suna aikata haka kasancewa su ba sa bude baki idan sun yi azumi har sai lokacin da suka ga tarmamu a sama kenan wannan mun saba wa wa'annan wa'annan bargurbi na daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wa'annan mutane wanda suke wanda wanda suke mutanen Yahudawa kenan idan muka yi haka hakika za mu samu alherin da yake cikin shine bibiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ana so duk lokacin da aka ce a mutum ya dauki azumi yayi kokari ya bude bakin shi lokacin da ya tabbatar da rana ta fada ko kuma lokacin da wani wanda ya yarda shi ya ce mai ewa na rana ta fada haka kuma lokacin sahur mu yi kokari mu jinkirta har sai lokacin da muka tabbatar alfijir ya keto ko kuma wani wanda muka yarda da shi ya ce mana eh alfijir ya keto sannan mu liƙe bakin mu wannan shi shine abin da ake so kuma shine bibiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na gaba hadisi na 190 yake cewa an Umar bin al-Khattab radiyallahu الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصاعد وأن حديث إمام البخاري يهتر الشيئتين كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم babi wanda yake mana bayani yaushe ne ya halatta mai azumi ya bude bakin shi juz'i na uku shahi na 36 hadisi mai lamba ta 1954 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu siyam babu babu bayani waqti inqida'i sawmi wa khurujin nahar babi wanda yake bayani wanda yake mana bayani akan karshen ko karya azumi ko bude bakin azumin mai azumi kuma da hutar yini juz'i na uku shahi na 132 hadisi mai lamba ta 1100 hadisi ne wanda aka samu shi daga khalifa na biyu na daga khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace iza aqbala al-laylu min hahuna idan dare ya gabato daga nan daga can ina daga daga ina dare yake shigowa dare yana shigowa daga yamma inda rana take inda afwan daga gabas ko inda rana take hudawa kuma yake cewa wa adbara an-naharu min hauna kuma yini ya juya baya daga nan ya ce kenan inda rana take fadawa ya ce faƙad akhdara sa'im haƙiƙa mai azumi ya buɗe bakin shi kenan idan dare ya gabato daga nan idan dare ya gabato kuma yini ya juya baya kenan hakika lokacin bude baki yayi kowa ya bude bakin shi kenan idan muka diba nan hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana lokacin da ya cancanta mu bude bakin mu kenan idan lokacin da dare ya gabato daga gabas kuma yini yini yini ya juya baya daga yamma hakika lokacin nan rana ta fada mu yi kokari mu bude bakin mu ba bukatar da mu jinkirta mu ringa tunanin a'a bari sai mun ga duhu ko kuma makamantan haka kamar yadda wa'ansu suke aikatawa wa duk wanda ya aikata haka hakika ya aikata bid'a yi aiki da sunna ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake so daga an ce maka dare ya shiga rana ta fada hakika kana da damar ka bude bakinka wannan shine lokaci wanda ake so mutum ya bude bakin shi idan idan muka diba hadisi abubuwan da zamu iya karanta a cikin shi lalle da kai mustahabbancin gaggauta azumi gaggauta bude azumi gaggauta bude baki idan aka ce mana dare idan aka ce rana ta fada ko kuma idan muka ga rana ta ta ta fada kuma idan muka diba nan faɗan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake cewa faƙad aftara sa'im haƙiƙa mai azumi ya buɗe bakin shi zan ma iya fahimta abubuwa guda biyu nan buɗe bakin ana manza Allah takan yana nihin ne daga an ce rana ta faɗa kurum mai azumi ya bude bakin shi sawa'un ya ci abinci ko bai ci abinci ba azumin shi kurum ya idasa abinda ake bukata abinda aka shartanta mai daga ko daga ketawa alfijir zawa fadawar rana hakika ya isar da abinda aka umarce shi ya isar kuma yana iya muna iya fahimta hakika lokacin cin abinci lokacin karya azumin yayi kenan hakika kana da maka buɗa bakinka wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba mala yake cewa babu afdalu siyam wa ghayru babi wanda yake mana bayani akan mafi fadlar azumi azumi wanda yake fadala idan mun aikata shi yake cewa alhadisul hadi wa tis'un ba'da al-mi'a hadisi na 190 191 yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil wisala qalu ya rasulullah innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa ورواه أبو هريرة وعائشة وعنس بن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السهر wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabu som babu alwisal babi wanda yake mana bayani akan yin wisali wisali shi shine mutum yayi azumin yini biyu ko sama da haka ba tare da ya ci abinci ba ba tare da ya sha azumi ba mutum yayi tazarci ya yi azumin yini guda ba tare da ya yi buɗe baki ba har zuwa lokacin ko ya ci wani abu har zuwa lokacin sauro ya wuce da azumin shi ba tare da ya ci komi ba ya kai wannan azumin kuma ya ci gaba da wannan azumin yini biyu ko kuma sama da yini biyu ba tare da an ci an sha ba wannan shi ne ake kira alwisa kenan nan imamul buhari imamul buhari ya ya hutar ya yi babi akan babu babu filisal babi wanda yake mana bayani akan huce ta zarta ta azumi mutum ya zarce azumi daga kwana ɗaya yayi na biyu yayi na uku ko sama da haka idan muka diba juz'i na uku shahi na 37 hadisi mai lamba ta 1962 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabus siyam babun annahyu anil wisali fi sawmi babi wanda yake mana bayani akan yin hani akan yin tazarta ta azumi a cikin azumi juz'i na uku shahi na 133 hadisi mai lamba ta 1102 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil misal lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan yin tazarta na azumi mutum ya zarce yayi azumi na kwana biyu ko sama da haka ba tare da ya ci ya sha ba qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah innaka tuwasil domin kuma ya aka yi manzo Allah muka ginga kana kana yin tazarci kana hucewa kana yin azumin kwana daya biyu ka huce mu kuma mu an sanya mu mu bibiye ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin koyi ne a gare mu to manzo Allah ka hada kuma mu mun ganka kana yi mu kuma an umurce mu da mu bibiye ka yake cewa to dan me sanya manzo Allah zaka hada mu akan yin haka qala sai manzo Allah ya ba su amsa akan haka yake cewa inni lastu ka hayatikum ni da kuke gani na ba irin ku bane ba mutum ne irin ku amma dai ni system din rayuwa ta ba irin na naku bane ba yace inni ud'am lalle ni ana ciyar da ni wa usqa kuma ni ana shayar da ni kenan tsarin rayuwa ta da tsarin rayuwa ku ba iri ɗaya bane ba ni ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni a cikin waye ubangiji waye a cikin ku wane ne ubangijin ku yake ciyar da shi yake shayar da shi kuma wannan ciyarwa ce ba irin tiyu ciyarwa ba ta abinci ba a kawo mai abinci ko kuma ubangiji da kai tsayin yanayin da yake ciyar da bawan shi ya yanayin da yake ciyar da manzo Allah shi yake shayar da shi ba irin yanda ba ba irin ciyarwa ba wadda a kawo abinci ba a ci ko kuma makamancin haka kenan wannan tsari ne ubangiji shi kadai yake banta da sanin wannan al'amarin yanda ba yake ciyar da ubai da annabin shi yake shayar da annabin shi kenan nan kashedi ne manzo Allah yake musu wannan al'amarin ba irin ba ni ba irin ba irin hay'ata yanayi na da yanayin ku ba iri ɗaya bane ba ni ana ciyar da ni ana shayar da ni idan na yi tazarta na wannan azumin kada ku kalle ni akan wani abu ku in da na ce ku yi diddan saboda tausayi saboda na san ba iya ba zan mu ga hadisi wanda suke wanda za su mana bayani akan ya akai manzo Allah yayi wannan bayanin yake cewa wannan hadisin kwatankwacin shi Abu Huraira ya hutar da shi Aisha ta hutar da shi haka Anas bin Malik ya hutar da kwatankwacin wannan hadisin wani Muslim kuma na daga riwayar Muslim Anas Anas an Abi Sa'id al-Khudri daga Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi fa ayyukum arada an yuwasiq dukkan ɗayan wanda yake so yayi tazarsa na azumi ya kai azumin shi na yini guda ya ƙara da yini na biyu yace falyuwasiq yana iyawa yayi tazarta na azumi amma dai ila sahar zuwa ga lokacin yin sahur kenan kana iyawa wannan an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kasancewa malamai sun yi bayani a nan an maida shi karhanci ne makarahiyatu tanzihin ne makaruhi ne mutum ya ƙi yin buɗe baki ya kai har zuwa lokacin yin safar amma dai riwaya ta ingantu wanda yake so ya yi tazartar na azumi ya yi shi ya kasance ya haramta wa kanshi yin buɗe baki da cin abinci na bayan isha'i abincin dare har zuwa lokacin yin sahur a lokacin yin sahur bakka da hurumin ka ce a baka yi sahur ba za ka wuce da wani azumi a lokacin nan wajibinka ne ka ci azumi ka wajibinka ne ka ci abinci duk dan ka ɗauki wani sabon azumi wannan karahiyatu tanzihin ne malamai sun karhanta nan da aka kawo ana so abin da yake abin da ake so game da kai shi shine duk lokacin da aka ce maka rana ta wada ka karya azumin ka kai buɗe baki amma dai idan kayi kunnan kayi ta wurin kunne ka ce a sai kayi misali to kana da damar kayi misali zuwa lokacin yin safar wannan amma dai malamai sun tayi akan wannan haka in makaruhi ne shi kuma yin misali mutum ya wuce kwana ɗaya ya yi na biyu bai ci mamomi ba wannan karahiyatu ta harimin ne kwata-kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta haka kenan nan idan muka diba zan mu gani malumai sun yi sabani akan shi ainihin yin misalin tazarta na azumi kwana biyu ko sama da haka wa'ansu suka tafi akan akan akan hada akan akan akan hada guda uku sun tafi akan haramun ne sun tafi akan makruhi ne sun tafi akan a'a mutum yana iyawa idan ya ga idan mutum yana iya aiwatar da haka idan ya ga yana iya yin haka yana da ikon yin yin haka wayanda suka tafi akan halaka ne mutum yayi misali da idan lokacin da mutum yake jin kanshi yana iyawa shine Abdullahi bin Zubair da wa'ansu magabata kamar Abdurrahman bin Abi Nu'aym da Ibrahim bin Yazid Taimi da wa'ansu daga kamar su Abil Jauza sun tayi akan a idan mutum yana iyawa yana iya yin haka daidai wannan magana tasu magana ce wadda take da rauni sosai sai imamu abu hanifa da maliki da shafi'i sun tayi akan kwata-kwata yin misali haramun ne sai dai imamu ahmad bin hanbal ya tahi ya fassala yake cewa kamar yadda ishaq da ibn al-munzir da ibn khuzaima da wa'ansu daga cikin malikiya da suka tahi akan suka suka karfafa magana shi sun tayi akan a halaka ne mutum yana iya yi zuwa ga lokacin yin safar mutum yana iya yi zuwa lokacin yin sahur da lailin wannan hadisin na abi sa'id al-khudri suka ce amma dai mutum ya bari kada ya aikata shi yayi idan ya yi kuma ya aikata makarushi suka kawo hujja da lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su wanda suka halatta wanda suka tahi akan magana ta farko wanda suka halatta sun tahi akan a'a ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana yi shi kuma duk abinda manzan Allah ya yi hakika wajibi ne mun ko mu bibiye shi ko da ya kasance haramun ne saboda ya aikata kina wannan magana ce wadda take da rauni kuma suke cewa lalle aisha tana bayani take cewa manzan allah ya hana a yin misali saboda rangwami saboda tausayi akan al'ummar shi kenan hannun da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ce kama hannu ne da ya yi akan bai halatta mutum ya raya dukkan daren shi yana yin sallah saboda rauni saboda tausayi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan wannan al'ummar tashi wannan dalilansu dalilai ne gaskiya masu rauni sosai idan muka diba za mu gani malamai wannan jamhurin malamai sun maida musu raddi akan wannan maganganun nasu sun ta akan lalle abu mafi inganci shi shine mutum kan da ya dauka amma dai idan yayi zuwa lokacin yin sahur hakika yayi aikata wani abu wanda yake makaruhi kenan idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu haramcin yin misali kuma halaccin yin halaccin yin shi ga wanda yake da ƙarhin yayi wanda yake da ikon yayi amma dai zuwa ga zuwa lokacin yin safar duk da kasancewa ya aikata abu wanda yake makaruhi shi kuma makaruhi abu ne wanda idan ka yi shi baka da lada baka da baka da baka da zunubi akan shi idan ka aikata shi kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kwai tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan wani abu wanda zai iya cutar da al'umma shi yana kokarin ya nisantar musu da shi kuma idan muka diba hadisin yana yi hani akan wayanda suke shishigi akan akan addini yace a shi yayi kaza kuma wannan abun ba a saukar da ba ba a saukar da shi ba a cikin wannan addinin ba ba a hukunta shi ba da aiwatar da shi a cikin wannan addinin kuma idan muka diba zan mu gani lalle lokaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani wanda ya halatta wanda yake sunna ne mutun ya karya azumin shi ko ya bude bakin shi a cikin shi shi shine lokacin da rana ta ta fada kuma lalle wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata na daga misal ya kasance abu ne wanda yake kebantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala sai hadisi na gaba wala yake cewa alhadisu sani wa tis'un ba'da al-mi'a hadisi na 192 yake cewa an Abdullah bin Umar bin bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma qala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأعطيك أفضل من, أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما قلت إني أعطيك أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخ فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما وأن حديث الإمام البخاري يهتر شيئتين قد تتلتين شيئتين كتاب الصوم باب صوم الدهر باب يوندي كمان بياني أكن azumtar dukkan lokaci dukkan zamani juz'i na uku shahi na 40 hadisi mai lamba ta 1976 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu siyam babu annahi an sawmid dahar babu wanda yake mana bayani akan hani da azumtar dukkan zamani dukkan lokaci dukkan kwanuka mutum kurmi ya ce a ashe azumi za ya yi ta yi hakika an yi hani akan haka juz'i na uku shahi na 162 hadisi mai lamba ta 1159 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin amaru bin al'as bin wa'il bin hashim bin sa'ad bin sa'id al-qurashi al-sahabi yana daga cikin dangi ne yana dangantaka shi tana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Ka'ab bin Murra da kakansu na shidda yana daga cikin tabaka ta warko da daga masu rawato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manya-manyan sahabbai kuma yana daga cikin manya-manyan manyan masu ilimi daga cikin sahabbai sahabbai radiyallahu ta'ala anhu kasancewa ana sanya shi daga cikin manyan daga cikin abadila idan aka ce abadilatul fuqaha wanda sunayensa abdullahi wanda suke masu ilimin fiqh wanda suka rawaito hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa shine abdullahi bin umar abdullahi bin bin bin amr bin al-as abdullahi bin abbas wa abdullahi bin mas'ud wannan sune manya wanda ake kiransu abadila wanda sunayensu abdullahi abdullahi kuma idan muka diba zan mu gani tsawon tazarar da tsawon shekaru abinda baban shi ya bashi na daga shekaru ya bashi shekara goma sha biyu daga shekaru tsakanin shi da shi da baban shi shekara goma sha biyu kuma ya musulunta gak da lokacin da baban shi ya musulunta ya mutu a shekara ta 63 a wata riwaya 68 a wata riwaya 71 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda idan muka riba a cikin alkashif na imamu zahabi juz'i na ɗai shahi na 150 ya yi bayani a kan shi abdullahi bin amur bin as haka shi ma imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala juz'i na uku shahi na 177 ya yi bayani a kan shi yake cewa ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anni aqulu an baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama labari lalle ni ina cewa wallahi la asumanna annahara wallahi sai na azumci dukkan wa'ansu yininnika na rayuwata wala aqumanna laila ma ishtu wallahi sai na raya dukkan dare na matukar na rayu a cikin wannan rayuwa matukar dai ina da rai kowane yini zan yi da azumi kuma kowane dare zan raya shi da salloli faƙala faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan an baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labarin sai manzo Allah yake ce mini anta alladhi qulta zalika shin kai abdullahi kai abdullahi bin amr kai ne kake cewa sai ka yayi ka azumci dukkan dukkan yininka na rayuwa kuma sai ka raya dukkan daranka na rayuwarka yake cewa fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah yake cewa hakika manzon Allah na faɗi wannan abin da aka faɗi maka lalle ina fansar ina ina fansar ina ina fansar da kaina da ma ina fansar da ma'aihiyata da ma'aihan da da ma'aihina da ma'aihiyata akan ka kinan zan fanshe ka akan ma'aihiyata da ma'aihina qala sai ki cewa fa innaka la tastati'u zalika ya kai abdullahi bin umar lalle kai baka ayi aikata haka ba baka iya aikata haka ka ce kowane yini za ka iya azumta ka za ka iya azumta kowane yininka na rayuwa kuma ka taka raya kowane daranka ya ce baka iya haka kuma hakika abdullahi bin umar he da ya tabbatar yake cewa da amma abinda manza allah ya faɗi mai da ya aiki da shi saboda baya iyawa wannan hamasa ce ta ta ƙuruciya mutum yana jin kanshi a cikin musulunci yana jin kanshi da ƙuruciya yana cewa a'a shi yana iya yin kuru kan manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana mafi alherin bauta ita ce wadda za a yi ta yin ta ko da ya kasance kaɗan ce adwamu hawa in kalla wadda za a dawwama ana aikata ta ko da ƴar kaɗan ce shine mafi alherin bauta nan ya ce a'a shi ga abin da zai yi manzo Allah ya ce mai a'a abdullahi bin umar abdullahi bin amur bin al'as hakika baka iya aikata haka yake ce mai to abin da za ka yi fasum wa aftir ina baka ina baka nan ne ko fa in fasum wa aftir yake cewa ka yi kokari ka yi azumi kuma ka karya azuminka idan yau ka yi azumi ka ɗauki wasu lokaci ka yi azumi wani lokaci kuma ka ajiye azuminka wani muwakun kuma ka yi barci kuma ka tashi ka yi sallolinka wasu mina shahri salasati ayyami kuma ka azumci a duk wata ka azumci kwana uku fa inna alhasanata bi ashri amsalha saboda duk aikin lada da mutum da za yi ana ana lullumka me da kwatan kwacin ta so goma bi asharati amsalha da kuma kwatan kwacin ta so goma yake cewa zalika mislu siyamid dahab kuma idan kai haka kai azumin kwana uku a kowane wata yace kwatan kwacin azumin azumin dukkan zamani ne kamar ka azumci dukkan dukkan kwanakin ka ne kenan ni shawarar da zan baka baka iya wancan abin da kace ba abin da zaka yi duk wata kai azumin kwana uku kuma ka tashi cikin dare kai sallolin ka kuma kai barcinka yake cewa a lokacin nan kuntu sai abdullahi bin abin amru bin al-as yake cewa inni la utiku afdal min dhalik ya manzo Allah ni fa ina iya aikata sama da haka yake cewa qala sai manzo Allah ya ce mi fasum yawman wa aftir yawmayni to tunda kana iya azumta sama da haka kwana uku a cikin wata to yanda yanda za a yi ka azumci kwana daya sai ka sha ruwa kwana biyu kenan ka azumci kwana daya ka sha ruwa kwana biyu a kwana na hudu sai ka yi azuminka qultu inni uhibbu afdala min zalika sai ta wurin kai sai ya ce manzo Allah a'a ina iya aiwatar da sama da haka ina iya aikata sama da haka qala sai ya ce fasum yawman wa aftir yawman to yanzu tunda ka ce kana iya aikata sama da haka to yau kai azumi gobe ka sha ruwa jibi kai azumi gata ka sha ruwa yace fa zalika siyamu daud alaihi salam wannan shine azumin annabi daud alaihi salam huwa afdalu siyam kuma wannan shine mafi fadala azumi ka yi azumi yau ka sha ruwa gobe jibi ka dauki azumi ka sha ruwa gata wannan shine mafi fadala azumi faƙultu sai na ce wa manzan Allah inni la'otu ku afdala min zalika ya ce a'a ina iya aikata sama da haka kun gani ku rashin shi hamasa shi ƙarfin gwiwar shi akan a'a shi dai a bar shi aikata wancan abinda abinda tunanin shi ya bashi yake gani yana iya aikatawa sai manzan Allah ya ce mai la afdala min zalika babu abu wanda yake mafi fadala game da wannan kenan haramun ne mutum ya ce a'a kullum zai kwan zai yi da azumi kullum shi kowane yini na rayuwar shi zai yi da azumi wannan haramun ne kata'an abin da yake azumi mafi falala shi shine ka kwanda ka yi da azumi yau gobe ka sha ruwa gata ka yi da azumi jibi ka sha ruwa jibi ka yi da azumi gata ka sha ruwa haka shine wannan mafi falala azumi wafi riwayatin a wata riwaya banza Allah yake cewa la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alayhi salam babu wani azumi mafi fadala kamar azumin dan uwana Dawud alayhi salam malam yace shatrud dahr shi shine rabin rabin zamani yau kai azumi gobe ka sha ruwa jibi kai azumi gata ka sha ruwa fasul yawman wa aftir yawman kai azumci yau kai kai azumi a yinin ka na yau gobe kuma ka sha ruwa wannan shine mafi fadalar azumi kenan idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu iya kwadayin abdullahi bin amur bin al'as wurin aikata aikin alheri kasancewar yayi rantsuwa shi za ya azumci dukkan kowane dukkan zamanin shi matukar yana rayu za ya azumi a kowane yini kuma ya raya kowane daren shi da sallah kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa sanin abin da ya cancanta abin da ya cancance mu ga wannan shari'a kasancewar ya bebar ba Abdullahi bin Amr bin al-As ba ya aiwatar da abin da ranshi take nuna me za ya iya kasancewar manzan Allah ya san gulgurdan abin da za ya iya kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kwai kaddarawa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaddara mana ko ya kaddarawa abu abdullahi bin amur bin al'as a kan ya yi azumin kwana uku a kowane yini kenan ana so ga kowa ga kowa ya yi ƙoƙarin ya yi azumin kwana uku a kowane wata shi ne wannan mafi ƙarancin azumi mai fadala idan mutum idan ya yi wannan kamar kwatankwacin ya azumci dukkan zamanin shi ne azumi guda uku a kowane wata lokacin da abdullahi bin amur bin al'as ya nemi ƙari manzan Allah ya ce mai to ka yi azumin yini ka sha ka sha ka sha ka sha ka yi azumi ka fasum yau manu aftar yau mai ne ka yi azumin yini guda ka sha ruwa yini biyu kuma da ya ƙara matsawa akan yana iyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi azumin annabi dawo da shi shine kai azumi yau kuma ka sha ruwanka gobe ka ka ci azumi ka ka karya azumi ka kai ni ba tare da azumi ba washe garin washe garin azumin ka kuma lalle idan muka diba hadisin zamu gani yana karantar da mu lalle mafi fadala azumi shine azumin annabi dawo shi shine azumin rabin zamani yau kai azumi gobe ka sha ruwa kuma idan muka diba hadisin zamu gani yana karantar da mu lalle wannan shari'a shari'a ce wadda ta zo mana da sauki kasancewar kullum tana neman mana abinda zai ba mu damar mu aiwatar da abinda aka umarce mu a cikin tsanaki ba tare da mun kuntatawa kanmu ba kasancewar Abdullahi bin Amr bin al yana kukan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya yana kukan abinda yake ya hadi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko alƙawarin da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ringa aiwatarwa kasancewar hadisi na gaba cikamakon hadisi na wanda muka karanta ne yanzu amma dai lokaci ya ja zama bar shi da sani ba sati mai zawa muna cikin watan ramadan ko idan ya kasance muna cikin watan ramadan kenan karatu sai allah sake sada mu bayan watan ramadan lokacin da za a dawo karatu insha allah kenan abinda muka faɗa daidai allah babu ladan shi kuskuren da muka yi allah gafarta mana ga bakonin yana kusantarwa ko ya ma iso zambace yana kwankwasa mana kofa matan mu daya Allah ba mu damar ikon azumta shirya farkon shi har karshen shi kuma ladar dukan da yake ciki Allah ba mu ladar da yake cikin abin da za mu aiwatar na daga azumta shi na daga tsayuwa na daga salloli da za mu yi ta yi kuma wanda suka kasance tare da mu shekara waccan wadda ta wuce muka azumci wannan azumin tare da su wannan shekarar ba mu tare da su muna fatan Allah gafarta musu Allah sanya ladan da yake cikin wannan azumin Allah kai musu Allah sanya kuma mu da muke raye Allah gwada mana karshen azumin nan lamun lafiya kuma abinda muka aiwatar dukkan na bauta Allah amsa mana Allah datar da mu da daren lailatul qadar kuma Allah sanya ibadodin mu amsassu ne addu'o'in mu amsassu ne kuma Allah gwada mana na badin bada da cikin koshin lafiya kina wannan shine karshen karatun mu sai Allah samu dawo bayan azumi insha Allah sani laraba ai ba cikin azumi bane ba ko laraba kenan da kai karatunmu na rijal insha Allah